ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدثتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله خلقنا لعبادته وعمرنا بطاعته وبعث إلينا خير خلقه وأشرف رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنتبعه على شريعته ونقيد أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم فالعبادة أيا كانت قولية أو فعلية لا تكون عبادة حقيقية ولا تتم ولا تنفع صاحبها فيثاب عليها في الدارين إلا إذا تحقق فيها أمران لا يكفى أحدهما الآخر أحدها أحدهما الإتلاف لله وهو إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة دون من سواه بأن يقصد بها وجه الله تعالى متقربا بها إليه رغبة ورهبة وخوفا وطمعا وينفيها ويكفيها من قصد ثناء الناس ومهملتهم أو منزلة في قلوبهم أو تأثير شيء مما في أيديهم من الحصان أو اتقاء ما قد يوجهونه لشخص من المذمة والملام قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء قال سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فالإخلاص لله هو قاعدة التي تبنى عليها عباده وتكون حرية بالقول والنفس والمثابة فهي مئراب باطن الأعمال دقيقها ومقياس الصادق الذي يميز طيبها من خبيثها وسهيها من فسادها ومقبولها من مردودها ونافئها من ضارها فها في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله المبين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أيها المسلمون وأما شرط الثاني الذي يكون به العمل عبادة حقيقية حرية بالقبول والنفع والثواب في الدارين فهو أن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معيار ظاهر الأعمال قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهددكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يا أبا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى فالإخلاص أيها المسلمون هو ميزان الأعمال القبول التي لا يطلع عليها إلا إلا الغيوب ويقابل الشرك شرك ويقابله الشرك الأكبر والأكبر ومتابعته هي ميزان أقوال اللسان والأعمال الجوارح الظاهرة ويقابلها المعصية والبدعة والناس شهداء الله في الأرض وإنما يشهدون للإنسان أو عليه بما يرون من أعماله ويسمعون من أقواله والغالب أنهم لا تتفق شهادتهم وثناؤهم للإنسان أو عليه خاصة بعد الموت خاصة بعد موته إلا وهو كذلك وفي الحديث أنتم شهداء الله في أرضه من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار فاتقوا الله عباد الله ولازموا الخلاف لربكم ومتابعة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأعمالكم ونياتكم وكل عمل أو فعل فكل عمل أو قول مما شرع الله لا يراد به وجه الله فهو باطل باطل لا ثواب عليه في الآخرة وإن أدرك شيئا مما حطام وإن أدرك شيئا من حطام الدنيا يقول سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يقول تعالى من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يقول تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف ومن كان يريد العرف الدنيا نسيه منها وما له في الآخرة من نصيب ولقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يعملون على غير هدى الأنبياء وتوعدهم وعيد الأشقياء فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فأولئك عملوا وتعبوا لكنهم خابوا وخسروا ولم يستريحوا من إناء العمل ولم يفوزوا برضوان الله تبارك وتعالى وهذا الوعيد يشتمل فيها شمل صنفين من الناس أحدهما المنافقون فإنهم استقاموا في الظاهر على الدين ولكنهم لم يخلصوا في باطن لم يخلصوا في الباطن لرب العالمين وإنما قصدوا حقن دماءهم وصيانة أموالهم وغرماتهم يخاف يخاطبون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولهذا توعد الله بالدرك الأسفل من النار لأنهم شر من المشركين والكفار قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من أسفل من النار وفي الفصال المبتدعة الذين قد يخلصون لله يخلصون لله في العمل ولكنهم لا يعبدونه بما جاءت به الرسل وكذلك المشركون الذين قد يخلصون لله في بعض الأعمال ولكن يبطلونها في الشرك فلا تنفعهم في المال فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا كل أعمالكم لله وأوقفوها على وافعلوها على وفق سنة عبده ورسوله ومصطفى فإن ذلك هو سر النجاح والفلاح بغاية الأرباح واعلموا أن الله مطلع على أثرائكم وعالم بما أكنتكم ضمائركم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واتقوا يوما ترجعون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم للجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول أبو دياس ثبت الله مكة شمال الجاهل bayan haka ya ku jama'an musulmi ine mana wasiya da ni kaina ga baki ɗaya jin tsoron Allah maguwayi makaɗaici mu sani cewa hakika ubangiji maguwayi da ɗaukaka ya halicce mu domin mai masa bauta sannan kuma ya umarce mu mai masa biyayya cikin dukkan abin da annabinsa ya umarce mu da aikatawa sannan ubangiji ya aiko mana mafi alkhairin halittarsa wanda kuma shi ne mafi ɗaukaka daga cikin manzanninsa shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko shi ne domin mu bi shi cikin shari'ar da shi annabin ya zo da ita sannan mu ƙayyada ayyukanmu da maganganunmu da halayenmu cikin bin shiriyarsa da kuma sunnarsa wannan annabin da allah ya turo ku sani ya ku bayan allah ibada ba ta zama ibada wadda za a karɓe ta da sunan ibada ta hanyar magana ne ko kuwa aiki ne ba a kiranta ibada ta zanto ibada ce cikakkiya wadda za ta amfani wanda ke aikata ta kuma ya samu lada a gida guda biyu ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya kuma ya mutu ya shiga cikin aljanna in dai wannan ibadar an kira ta ibada irin wanda za a samu lada a kanka to dole sai ta cika sharuɗai guda biyu sharaɗi na farko ya ku musulmi ku sani shine ikhlasi zuwa ga Allah dole ne mai ibada ya tsantsance Allah ta'ala a cikin zuciyarsa ya nufi Allah da dukkan aikin da Allah ne ake nufa da shi ya zanto Allah shi kaɗai yake nufi a cikin zuciyarsa ba wani ba shine sai yadda bawa zai kudurce neman yarda Allah yana mai haɗe da jin tsoron Ubangiji da kuma kwaɗayi yana fatan rahama Ubangijinsa kuma yana jin tsoron azabar Ubangijinsa mai ibada da wannan ne yake tantance ibadarsa kuma ya tace ta daga ainihin manufa wadda mutane suke nema da ibadojinsu ko da addininsu kada ya nemi wani matsayi a cikin zukatan mutane da yin aiki wanda yake na Allah ne ko kuma don ya samu wani abu daga cikin abin da ke hannun mutane a'a ya nufi Allah shi kadai sannan a daidai lokacin nan kuma ya fuskanci Allah lokacin da yake ibadar kowace iri ce ba tare da ya tunanin zargin mai zargi ba ko kuma sukan mai suka hakika Allah yana cewa su mutane ba umarce su da su komai ba ya ce sai su bautata ma Allah mabuwayi da daukaka suna masu tsarkake shi a cikin bauta a wani wurin Allah ta'ala yake cewa ba umurci mutane in an umurce ni annabi ya ce an umurce ni in bautata ma Allah shi kadai ina min tsarkake shi a cikin bauta sannan kuma an umurce ni in zanto farko cikin waɗanda ya miƙa riya a cikin wannan al'umma kuma sannan aka ce annabi ya ce ka ce ina jin tsoro in har na saba ma Allah ne aiki ba da neman yarda ubangiji ba to ina jin tsoron azaba a wani yini mai girma Allah ya sake ce masu ka ce masu a karo na uku ka ce lalle kai fa an umurce ka ka bauta ma Allah shi daya kana mai tsarkake shi a cikin bauta kan da su ba za su bauta ma Allah shi kadai ba to ce ne da su ku bauta ma abin da duk kuke so bayan Allah ku sani lalle tabatse shine wanda ya tafar da ransa ya tafar da rayukan iyalansa sannan ranar tashin kiyama kuma yana cikin hasararru Allah ce wannan ita ce hasara wadda take mabayyaniya ku sani ya ku bayan Allah ikhlasi shine ainihin rariya ita ce ka'ida guda ɗaya wadda ake gina dukkan ibada a kanta kuma da ita ne ake gane ibada za a karɓa ko ba za a karɓa ba za ta amfani mai ibada ko ba za ta amfani shi ba zai samu lada a kanka ko ba zai samu lada a kanka ba wannan ikilafi ya ko bayan Allah shine abin da yake a cikin zukatan bayi wanda da shi ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake tantance ayyukan bayi waɗanda suke masu kyau da kuma waɗanda suke munana waɗanda suka inganta da waɗanda suka lalace da shi ne ubangiji yake karbar aiki da shi ne kuma ubangiji yake zubar da aikin mai aiki da ikilasi ne mai aiki yake amfanuwa da aikinsa sannan kuma da rashin ikilasi ne mai aiki yake cutuwa da aikinsa ya ku bayan Allah hakika dalilai masu tarin yawa a cikin hadisi sun yi magana akan wannan ga hadisi ingantacce hadisin farko a cikin littafi arba'una nawiyya annabi yana cewa lalle hakika duk ayyuka suna tare da niyoyi lalle hakika mutum baya samun ladar yana samun kadai abin da laye niyya ne lalle hakika annabi yace wanda duk ya hijira kuma hijirarsa ta kasance don neman yarda Allah ne da yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to hijirarsa ladar hijirarsa tana ga Allah sannan ladar yin koyin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata maza Allah ce wanda duk ya hijira ya yi ta ne don duniya da yake so ya samu ko wata mace da yake so ya aura to hakika hijirarsa ba tana ga abin da ya hijira domin shi wannan hadisi hadisin yana cike da ban tsoro ya dan kowa musulmi aikin da ya fi komi wahala bayan imani shine hijira amma ga shi an ce wanda duk ya yi ta ba don Allah ba to Allah baya so wanda duk ya yi hijirar ba don Allah ba Allah ya watsar da ladan hijirarsa ba zai samu komai ba to idan ya zanto aikin da ya fi mafi wahala Allah ya rusa shi saboda babu ikilasi domin ba da aula aikin da ba a yi shi da wahala ba idan ba za ikilasi ba shi ya fi cancanta Allah ya rusa Allah ta'ala yana cewa a cikin hadisin kudusi ni ne mawadacin abaiban da ake tarayya da ni a cikin bauta wato na fi su wadata duk wanda za a haɗa shi da Allah a cikin bauta Allah to Allah shi ne mafi wadata dukkan wanda ya aikata wani aiki da ake neman yarda Allah sai ya tarayya da ni a cikin wannan bauta ya haɗa wani da ni to na bar shi da abin da ya shirka tare da ni hakika ya ku bayan Allah Allah mabuwayi da dokaka ya gaya ma annabinsa wannan annabin da ya fi kowane annabi ɗaukaka da daraja a cikin manzanni da annabawa Allah ya ce masa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka haka mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabanin ka annabawa da manzanni wallahi da za ka yi shirka shine ka rasa ikhlasi a cikin aikin ka Allah ya ce wallahi da mun ruguza aikin ka gabaki daya kuma lalle hakika da ka kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara ya ku bayan Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ce masa idan ya yi rashin ikilasi ko ya shirka Allah zai rubuta aikinsa domin ba ga aula wanda ba annabi ba ke bi cancanta idan ya aiki babu ikilasi Allah ya rusa aikin ya kuta da musulmi sharadi na biyu na karɓar ibada na karɓa aikin da za a ce aiki ne ibada ce aka yi ta hakika kuma wadda take za a karɓa kuma irin ibadar da za ta amfani wanda ya aikata ibadar kuma ya samu lada a gida biyu duniya da lahira shine dole mai ibada ya yi ibadar a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fuskantar lokuta da mutane suke ta kirkiro ayyukan da babu su a cikin littafi sababbin fil ba su da sakam certificate a littafin Allah babu certificate a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su sanya a cikin musulunci da sunan aiki ne wanda ake neman yarda Allah a cikinsa bayan kuwa annabi bai san shi ba ko bai yi wasiya da shi ba to ku sani irin wannan aikin babu lada a kansa Allah yana cewa ka ce in dai kun kasance kuna san Allah to ku bi ni idan kun bi ni bi ma'ana ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kun bi shi kun yi biyayya zuwa gare shi Allah ta'ala zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku domin Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ya inganta cikin hadisi ingantacce hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda babu umurnin mu a ciki Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake an maida masa da kayansa wannan hadisi ne kururu gaji nan ingantacce maza Allah ya ce an maida masa da kayansa duk wanda ya aikata aikin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba sallallahu alaihi wa sallam babu umarnin Allah a ciki bai yi shi yadda annabi ya ce ta Allah ya ce an maida masa da kayansa a cikin wani hadisi maza Allah ya ce ina umurta ku da bin sunnana da sunna kalifofi shiryayyu masu shiryawa ku riƙe da ita wato ku yi riko da wannan sunnar wato bayan kun rike kuma ku cije da haƙoranku ina gargadinku da ƙagaggun al'amura lalle hakika dukkan wani ƙagaggen al'amari wanda aka cusa shi a cikin musulunci to hakika fata ne duk kuwa fata yana a cikin wuta a cikin hadisi manzo Allah yake lalle hakika ɗayan ku ba zai zanto mai cikakken imani ba har sai zuciyarsa abinda zuciyarsa take so sai ya yi daidai da abin da na zo da shi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin manzo Allah ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake sai aka tambaye shi ya ma'aikin Allah wane ne zai ki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yi mani biyayya yana cikin gidan aljanna wanda ko zai ya saba mana hakika yaki waɗannan duka hadisai ne ingantattu yan uwa musulmi kuma kullum muna karanta su a cikin littattafai sai dai sau tari da yawa za ka iske mutane sun shagala suna ta aiki ba bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama suna ta aiki aiki na wahala amma kuma ba a bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama hakika irin waɗannan yana rubuta aiki ya ku yan uwa musulmi ya ku talan musulmi hakika ayyuka ga baki ɗaya ma'aunin da ake auna su ana auna su ne akan ikilasi wanda wannan ikilasi kamar yadda muka ambata abu ne wanda zuciya take cewa babu wanda ya san sai Allah amma abin da ke nusa ikilasi ita ce shirka wanda take babba ko karama sannan kuma yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato da yin koyi da shi cikin ayyukansa shine mizani wanda ake auna ayyukan mutane na maganganu ko ko na ayyuka da gabansu suka aikata waɗanda suke a zahiri wannan kuma abin da ke rusa wannan mutaba'a shine saba ma Allah da kirkiro bid'a saba ma manzon Allah da kirkiro bid'a lalle ku sani ya ku bayan Allah mutane su ne shedan mutane ɗan uwansu a nan a cikin duniya so da yawa za ka iske cewa lalle hakika mutane suke shedan bayi a duniya a bisa aikin da suka aikata na alkhairi ko na sharri so tari da yawa za ka iska cewa mutum ya aikata aiki bayan ya rasu sai ta iska cewa ana ta ba da shaida a kan aikinsa in ma aikin nan wanda yake mai kyau ne ko wanda yake mummuna so tari da yawa bayan mutum ya mutu za ta iska cewa ana ƙoƙari a kasa faɗa aibinsa da laifuffukansa mala ga ba zai iya yiwuwa ba dole sai mutane sun faɗa abin da yake a kanka na alkhairi ko na sharri bayan mutuwarsa wannan ya tabbata a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ko ne shaidar Allah a bayan ƙasa dukkan wanda ya mutu sai mutane suka yabe shi yabo na alkhairi hakika aljanna ta waje ba gare shi wanda ko duk mutane bayan ya mutu duk mutumin da bayan ya mutu mutane suka ba da sharri a kansa to wata fata waje ba kansa ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mulabinci istighfari mulabinci ikhlasi zuwa ga ubangijinmu sannan kuma mu zanto masu yin koyi da annabi mu sallallahu alaihi wa sallam cikin maganganun mu da ayyukan mu da niyoyin mu dukkan aiki fa kowane irin aiki ne dukkan wani aiki na magana ne ko na zance cikin abin da ai ibada wadda Allah ya shara'anta dukkan aikin da ba a nufi Allah da shi ba to wannan aiki ruguzagge ne baya da lada sannan a lahira kuma mai shi ba zai samu daraja ba ba zai samu ɗaukaka ba yana gidan azaba sannan ku sani ya bayan Allah ko da mutum ya samu falala a duniya da abin da ya aikata da sunan cewa ibada ne bayan ko ba ibada ba ne to a lahira Allah ba zai ba shi lada ba Allah kuma ba zai kalle shi ba Allah yana cewa dukkan wanda ya nufin duniya da aikinsa da kawace-kawacensa duniya yake so Allah ce mun ga dama sai mu bashi abin da ya aikata sannan kuma a ranar lahira baya da komai sai wuta irin waɗannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ayyukansu sun rubuje ga baki ɗaya ya ku bayan Allah a wani wurin Allah yana cewa dukkan wanda ya kasance mai gaggawa yake so ita ce duniya aikinsa da yake yi na addini yana yin sa don duniya to hakika ubangiji yake sai mu gaggauta masa a cikin duniyar mu bayar da ita ga wanda muke nufi sannan idan kiyama ta tsaya mu sanya shi wutar jahannama yana mai konuwa a cikinta yana zargagge abincin kudewa daga rahmar ubangiji amma wanda duk ya nufin lahira kuma ya aiki don lahira kuma ya aiki irin na lahirar alhali yana mumini irin waɗannan ayyukan sun kasance abun a karɓa ne kuma a gode masu sanya a sanya su gidan aljanna Allah yana cewa dukkan wanda ya nufin lahira da aikinsa to Allah ya ce sai mu ƙara masa daga cikin abin da ya aikata wanda ko ya nufin duniya yake nema da aikinsa sannan kuma ya yi ta ne don duniyar to a lahira ba baya da rabon komai sannan kuma wuta tana jiransa hakika ubangiji ya zargi waɗannan waɗanda ke bin shiriyar da ba shiriyar annabawa ba waɗanda ke kirkira aiki suka saba makarantarwa annabinsu Allah ya masu alkawarin azaba sannan ya masu alkawarin matabbata ta azzalimai shaƙiye waɗanda suka ba su da alkhairi Allah ta'ala ya ce wasu fuskoki a wannan ranar suna ƙasƙantattu sun yi aiki na wahala sannan wuta ta ita ce makomasu sannan kuma wato bayan haka ba su da wani abinci a cikin gidan wutan nan sai wani abinci ko ice wanda ake kira na dangi amma na azaba sannan ba sa wato ba su da abin sha ba sa koshi ba sa abincin in sun sha baya kawar da kishi abincin idan sun ci kuma baya kawar da yunwa waɗannan irin waɗannan su ne waɗanda suka yi aiki aiki wanda yake wahalalle sai dai kasance kuma sun taɗe kuma sannan sun yi hasara ayyukansu ba su huta a duniya ba sun ta aiki amma aikinsu bai cikar kunin da za a karba ba sai kasance aiki ne gurgurgurgurgurgurje ya ko bayan Allah hakika kalolin mutane guda biyu su ne fa kaloli waɗanda ba za a karbi aikinsu ba su ne waɗanda suka rasa waɗannan rukuni guda biyu da muka ambata muta kaloli kala na farko su ne munafukai wanda a wani lokaci ayyukansu a zahiri za ka ga cewa aiki ne wanda yake a zahiri sun nuna cewa aiki ne na Allah kai kana gani cewa kamar sun yi aikin don Allah amma a cikin zuciyarsu suna yin aiki ne don su tserar da jinannakinsu su tserar da dukiyoyinsu su tserar da mutuncinsu suna yaudarar Allah da annabinsa da waɗanda suka yi imani amma ba sani ba kansu kasance suna yaudara saboda haka sai Allah ya musu alkawarin azaba a can kalkashin jahannama Allah sauke saboda kasance wasu sun fi mushrikai sharri domin sun yada barna a bayan ƙasa Allah ya ce a yi amma sun suka rufe wani Allah da aikinsu kashi na biyu na ƙarshe su ne waɗanda suke 'yan bida'a waɗanda a zahiri wani lokaci za ka iske su suna ikilafi zuwa ga Allah sai dai aikinsu ya kasance kuma aiki ne wanda annabi bai zo da shi ba saboda haka sai ya kasance ba su da lada da su da waɗanda suka yi aiki suka yi tarayya da wani a cikin aiki duk sai Allah ta'ala ya rubuta ayyukansu ga baki ɗaya makomarsu ba za ta yi kyau ba saboda haka ya ku bayan Allah yake da mahimmanci waɗannan al'amura guda biyu mu kiyaye su a duk lokacin da muka zo bauta Allah abu na farko shine wato a tsantsance niyya zuwa ga Allah abu na biyu yin koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kowane irin aiki za ka yi a musulunci ka tambaya annabi ya aikata hakika wannan ita ce abin da yake makoma wanda take ta gari shine aiki wanda Allah zai karba ya bada lada ya ko bayan Allah mu kasance masu ikilafi ga ayyukan mu sannan mu kasance muna bin koyowa annabi mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin wannan shine sirrin karba aiki kuma shine sirrin da zai saka kukuta bayan ka koma zuwa ga Allah ku sani ya ku bayan Allah hakika Allah yana tsinkaya a bisa ayyukanmu wanda suke a fili da ayyukanmu waɗanda suke a koye mu tantance niyyarmu hakika ubangiji ya san ha'ince ha'incen da idanunmu suke aikatawa da abin da zukatanmu da ƙirjinmu ya koye sannan mu ji tsoron Allah mu ji tsoron yinin da za a ɗauke mu mu koma zuwa ga Allah sannan kowace rai a cika mata aikin da ta aikata na sharri aikin da ta aikata na lada a bata lada ina roƙon Allah ta'ala ya azarta mu da ikilasi da yin koyi da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu ya raba mu da shirka da riya ya raba mu da bid'a ya karbi rayuwar mu muna su masu imani ya ku bayan Allah hakika Allah ta'ala ya umurce mu da yin salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah yana cewa hakika Allah da mala'iku suna yi ma annabi salati ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawaita yi ma annabi salati اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا اللهم تب لنا ولا تكن علينا اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من أمرنا رشدا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون ولا تكونوا كالتي نقضت بذلها من بعد قوة أنفاسا تكون الله ومن ورسوله وقولوا إلى صنعتكم يا الله إن شاء الله محمد رسول